عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحد قليل وداد العبد فيك تفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا ثنا وثناء فإنك يا ياسين طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى والذي أوحينا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وذريك أنا في نفسي أنا في نفسي على تتبر وتأتي ومر على المشركين ما تدعون إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شرع لكم من الدين ما وسيبينه عنه والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب شرع لكم وبنجي يا شرع أن تامكم من الدين ما وصي به نوح أبدا يوصيا والنبي نوح دسي شيني إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هو أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون شيني شريعة يا وحي والنبي نوح فجرالكم إذ ما أوينا به ما وسي به نوحا والذي أوينا إليك كيما أظن مك أي قومك الجنان وما وسينا بإبراهيم يجب وسيا وعن إبراهيم وموسى لأن موسى وعيسى لأن عيسى بينين أبد أكي وسيا بينين أكي وعيون أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به shi ne ku mai da addini guda ɗaya ta kada ku rarraba a cikin addini ko da yake ni kullum da an nabi kun shir'atan na min haja ya addini gaba ɗaya bai canja ba tun daga annabi adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma riguna ake canja masa kamar yadda ka san dai idan mutum ya zo duniya ya duba ga kamar sa sai ya dinka riga irin kamar sa in ya girma sai ya tsara in ya sake girma sai a tsara in ya sake girma sai a tsara amma shi din ne ne ba wani ba ne shi ne ma'ana da kullum ji Allah ne kun shir'atan min haja kowane annabi da jama'arsa an sanya masa shari'a daban wa min hajan da hanyar bautan Allah daban wato ainihin asalin addini kan baya canjawa amma shari'o'i saboda canjawar zamani da canjawar yanayi da canjawar mutane sai akan canja shi wani lokaci a haramta wani abu saboda saboda laifin waɗansu mutane بجرم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويسجل عن سبيل الله كثيرا تقول ذلكم yahudawa kullum da haifa ce yau an haramta mu kaza yau kuma an haramta mu kaza cikin abubuwa masu daɗi a wani kuta da kun fahimta da zai hurrimu alaikum in jan nabi isa irin waɗannan shari'o'i ana canja su gwargwarin yanayin annabin da aka aiko a wannan zamani da yanayin zamanin da yanayin mutanen zamani da wanda yadda nake kullum idan mutumin ya karu sai canje rigarta ya ƙaru a ƙara au sannan ya sake girma a ƙara sai girma كذلكم يدين واسي بن نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى دكا تدبات كما يبدأ نتيمك إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويوسف وأيوب ويوسف وموسى وهارون ويوسف وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا ورسلا قد كتبنا عليك من قبل ورسلا لم نكتب عليك كلم الله موسى تكليما waɗannan mazaje waɗanda aka aiko duk gaba ɗaya akan addini sai aka aiko su zatin addinin amma shari'o'i ko waɗanne da irin shari'o'insu إكرامكم نسينا وأسيبي نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أبن ده أكي وحيين تشي ده أبن ده أكي وصيا تشي شين أن أقيموا الدين أي ده الدين ولا تتفرقوا به karkura raba a cikinsa wa ta zama bi abdullahi jami'an wa la tafarrabu tun daga annabi adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addini guda ɗaya ne amma akan canza masa riguna shi ne shari'a riguna su ne shari'a amma zatin addinin guda ɗaya ne shi ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah za ka ji kowane annabi yana ce Allah ta abudu illallah Allah ta abudu illallah Allah ta abudu illallah wannan bai canjawa kada ku rarraba a ciki rarraba a cikin addini Allah ya hana ina cewa ta fi mu bi hablillah jami'an wala tafarraqu fi riko da ija Allah guda daya an kame mata wala tafarraqu kada ku rarraba rarraba a cikin furu'a wannan rahama ne ga al'umma rarraba cikin aqida shi ne mummuna amma rarraba cikin furu'a wannan rahama ne ga al'umma saboda yalwata musu sabbai sun wasu da yawa a duniya ko waɗanne sun kai ilimin manzon Allah sun koya wa jama'a an riga shi ne ma yasa lokacin zamanin harun rashid da gaya imam malik zai mai da muwaɗa malik ta zama ita ce daga qur'ani sai sai muwaɗa malik shi za a yi shari'a da shi za a hukunci a daular duniya tun da yake su ne sarakunan duniya gaba ɗaya a lokacin yace sai imam malik ita bai yarda ba sabbai sun shiga duniya sun je sun koya mutane addinin da suka rayuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada a zo a samu raba a bar kowaɗanne mutane su aiki da abin da sahabin su ya koya musu saboda haka ba za su fara kofi kada ku rarraba cikin addini amma rarraba cikin cikin kuru'a wannan rahama ce domin kowaɗanne mutane da irin fahimtar su mustahidai wani mustahidi ya zo wani mustahidi fahimta to kowanne annabi sallallahu alaihi ya ba da dama ya ce mun ta da ba ta ba lau ajran mun ta da ba ta da wani wani duk wanda ya kai makamin ijtihadi wanda ya kai makamin ijtihadi in ya iya ijtihadi ya gane gaskiyar da Allah yake nufi abu ne ya bayyana ana so ya yake masa hukunci an duba a cikin Qur'ani ilimin mutanen bai gano ba amma akwai shi dai an duba cikin hadisi ilimin mutane bai gano ba amma dai akwai shi tunda yake ma farran nazir kitab min shay to in an samu haka ya za a yi ya za a dole ne kuma wannan abu a yi masa hukunci to sai a gayyaci malamai kowa ya je ya yi tunani ya nemo inda zai fito da hukuncin da zai dace da wannan hukunci da ya faru wanda ba a samu masa nafsi daga Qur'ani bai yarda ba ba a samu masa nafsi daga hadisi bai sai su ijtihadi sai su ijtihadi idan ijtihadin su gaba ɗaya ya tabbata ya zama iri ɗaya sai ko wanda ya zama ijma'ul ummati duk al'umma ta taru akan wannan matsala kenan idan kowanne na wannan ya rabu da wannan to sai kowa ya rike nasa wanda ya gane amma kar ya soki na wani wannan shine furu'a rahama ce ga al'umma amma rarraba cin aqida shine mummuna saboda haka yi wai ai aqida ta bambanta a aqida guda ɗaya ce dukkan musulmin duniya da farko da na ƙarshe shine la ilaha illallah Allah ta abudu illallah ba abota kowa sai Allah babu abota da gaskiya cancanta sai Allah kama kawo annabi Muhammad zama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa la tafarraqu fi kabur har mushrikin ma tasumu ilayhi a mushrikai abinda kai kiran su a gare shi a kare da Allah a daina tsari a zuwa ji maganar alqur'ani a yadda da bi a bika shine ya mutu nauyi su kafirai ba su yadda ba abin ya mutu nauyi da su bar daji su zo su ji alqur'ani su ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda rikin hankali ga mutumin da ba taɓa ganin mutum irinsa wajen kyau da kyan hali da gaska da komai da kirki ba taɓa ganin mutum irinsa ba ya ce Allah ya aiki shi amma ku ce ƙarya ne ba ku yarda ba zai koma wajen wani dutse wanda kuka san sa da kanku to kuma ya ya tantance a bauta masa dutse ko ko wani katako ko wani abu daban wanda banda nuna hankali da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna so ku ga wani tsakanin ku da Allah da annabi Muhammad da wanda Allah ya aiko kamar an ce kina wata ko wuri Allah yustabi ila man yasha wa yadi ila man yuri Allah ya Allah ubangiji yustabi yana zaben man yana zaben man yasha'u yana zaben wanda ya ga dama ya kai shi wajensa ويأتي إليه من ينيب yana shiryar da wanda ya gina ba gare shi wanda ya jawo hankali gare shi mutane wanda suka yi fadan Allah mutane irin biyu ne waɗansu Allah da kansa ya ɗauko su waɗansu kuma Allah ne kira su suka zo to wanda Allah ya kira su suka zo su ne da yawa ake kira su wa ya hasi ilaihi man anaba to da da suka amsa kiran Allah mu yi biyu da yare wata kowa je mu sala wa ni bu hilara su ku aslimu da suka amsa amma wanda aka zaba aka kai su Allah ne da kansu ya zaba ya kai su su ba tare da wata hara ba su zuwa inda inda inda hadran Allah annabi Musa alaihi salam da Allah ya ce to ya maka ya magana da shi sai da yanka masa abin da zai yi da je kai azumi kwana talatin sannan ka zo wuri na ko da ke Allah ba ku da wuri sannan ka zo mini da yake azumin talatin yana kiran zai je wajen Allah sai sai sai Allah ya masa yaya na gaba baka kwana jin kamshin azumi a bakin kai ta na kurkure bakin nan ta karye maka wari yace koma kai goma saboda warin azumin ya dawo a bakinka domin da kuduhu kuma tsari akwai inda zanen ra'ayar da miki. Allah yana jin daɗin warin bakin mai azumi fiye da masu jin daɗin kamshin turare da suke ji. Ya yanka masa goma sai ya ƙaro yi ne wa an namu zai da dafi na ɗaya da kan wasu mahari a kirin fitan ma a miƙa su rabbi arba'in da ya yi azumin kwana arba'in kenan sannan ya je wajen Allah. kaga annabi kuma yana barci aka dace shi aka ce Allah yana kira a cikin daren ya je ya wuce dukkan hujumai na sammai da ba da ya kai inda ba inda kowa bai taɓa zuwa ba wani gina istiwa'i zamin Allah kenan dan Allah ne ya shi ya kai shi ba wata ba wata hidima aka zaje da yi da sai da wajen ba haka bayan Allah ne wani Allah ne sun ganta da kansa ya kai su wajensa wajen kuma Allah kiransa yake su je wajensa wa ya ji ka wa ya ji ilaihi man ana ba kenan wa ya ji ilaihi Allah yana kiwon da man yudibu bai je shi wanda su ilaihi zuwa gare shi وما تفرقوا إلا جاء إلا ما جاء فلنقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب
ويهديه من أنا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة ولولا كلمة تولى من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب ويهديه من أنا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم بغيا بينهم سؤال الكتاب wata rarraba kamar yadda aka karanta jiya kashi saba'in da ɗaya daga annabi Musa zuwa annabi Isa kashi saba'in da biyu daga annabi Isa zuwa annabi Muhammadu ba. To ba su rarraba illa min ba'di ma ja'a umul ilmu sai da kowanne ilimi ya zo musu. Kowannen ilimin al-saura ya zo sun karanta sun gane sannan zalunci da hazada suka yaza suka gidan wannan ilimin al-sauran don su yi hanyar Allah guda ɗaya. aka gudu mutanen da Isa sun gane sun gane a littafin annabi Isa amma kuma saboda hasada sai suka rarraba da kan hanya guda ɗaya yadda Allah yake kira a zama hanya guda ɗaya din ba la zadi ma bakayan bainam saboda hasada da zalunci na zakanin su inna rabbaka yabdi bainahum yawmal qiyam ولولا كلمة تولى من ربك wato yadda suka rarraba din nan Allah ya hana a rarrabu wala ta farrabu kada ku rarraba kada ku rarraba sai suka rarraba walau da ka rubuta da rarrabin rabbika ila ajalin musamman da kudu ya bayyana ba don kalma da Allah ya ajiye kowa da ajalinsa ba in lokacin mutuwarsa bai yi ba ba zai mutu ba da da kudu ya bayyana da Allah ya yi maganin su ya halakar da su a lokacin da suka rarraba din amma an bar su har zuwa ajalin musamman har zuwa kowanne lokacin da aka ɗiba masa ya ga ya sanna kama shi azaba kuma ya je lahira sai a yi masa walau la karibu da rabu min rabbika ila ajalin musamman da qudiya bainahum kuma har yanzu Allah ya yi alƙawari a nan sallallahu alaihi wasallam ya ce masa al'ummarka ko ta yi abin da abin da take yi wanda irin da in na gani a cikin al'umma mutan da zan halakar da su sai al'ummanka in sun dai ba zan halakar da su ba zan bari sai lahira an kama su ba duk wannan alkawari ba da kudiya bainahum da an gama da su walau da kalmar tsawar min rabbika ila ajalin musamman zuwa lokacin arewan kwanakin mutane su za su mutu ba da kudiya bainahum da an gama da su an kashe su wa inna alladhina urisul kitaba min ba'dihim la fi shakkin min murid amma waɗanda suka gaji littattafai bajin bayan annabawan nan wanda suka gaji littafin attaura bayan annabi musa da wanda suka gaji injila bayan annabi isa walau la kan in bajin da fi shakkin min wuri suna cikin shakkar zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne ko ba shi bane suna shakka
فبذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنتم ما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير ولذلك فاتق واستجب كما أمرت ولا تتبع هواءهم فغلاما فيما أنزل الله من كتاب ومرت ليعادل بينكم الله ربنا وربكم لنا آمالنا ولكم آمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فلذلك سبودا يا رسول الله فلذلك دن جاين دن ودن جاين إلالي ودن جاين تعليلي لتدين أيوة ولذلك saboda haka ne fasu wastaqim ko ko ka kira zuwa ga kadaituwan kadaituwan addinin al'umma da hadakan su da hana su rarraba da ka kira zuwa wannan ولذلك fasu wastaqim fasu ka kira mutane zuwa zuwa a kadaita addinin Allah din ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن كجرا mutane zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau in abu ya kama nan jayayya kuma a yi jayayya a cikin ruwan sanyi faɗi kenan wasta jin ya rasulullah kai kanka ka daidaita in ka kira mutane zuwa ga hanyar Allah kai ka daidaita don a gane a soma da kai a don a gane hanyar Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayya kadri suratu hud wa akhawatuha. Suratu hud ita ta sami yar wannan furfurar da nake da ita. Annabi bai da furfura sai yan guda goma ja. amma yake wannan din ma saboda kalimar da ta zo a cikin suratu hud idan uwanta su ne suka sami wannan furfura. Shi ne fasta jinka ma ubaita ولا تتبع هواهم لنا لا لنقود في الجن فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا ترغب كبي ألا دي دي وأن يستقامون الطريق كبي ألا دي دي كما إن الذي قال ربنا ثم استقاموا ويديك هورم متعني قل آمنت بالله ثم استقم كبي ألا دي دي صلى الله عليه وسلم da kai da al'ummarka duka domin inawa mai sauki ne na al'umma ta nake shi ya zane wa ɗannan gurgura wani kuma da ka faɗi wanda yin kama ubin da kamar yadda aka hore ka a cikin tsohori cewa ka fuskanci Allah ka kaɗai ta shi kamar yadda annabi Ibrahim yake cewa wajja ta wajen da yi fafar samawa da rasa hariban wa ma ana min mushrikin kama ubin ka wala tattabi'a wa'ahum karka bi soyayyen zuciyoyin Yahudawa da nasara ko mushrikan larabawa ka bi hanyar Allah daidai yadda aka yi maka wahayi fara cewa wa qul amantu bima anzala Allah min kitabi wa qul ka ce amantu la imani bima anzala Allah da shi abin da Allah ya saukar min kitabi daga littafi ko wanne wanda ya zo daga Allah na imani da shi wani lokaci Allah ya kan yi magana da annabi shi kadai yake masa qul huwallahu ahad wani lokaci zai maga da shi na wajen imani banda banda tauhidi din yawon ke kul amantu ma anzalallahu min kitabi sannan kuma in yayi haka sai ya kira annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da annabawa ce amma shi zai yi magana a maimakon su annabawa din shi annabi nan ka yanzu shi kadai ne aka yi magana da shi kamar yadda aka yi wa cikin kudu wallahu a'lam to sai a kira shi a kira annabawa amma shi ne zai yi magana a rukun annabawa sai a ce masa kul amanna billahi wa ma unzila alaina ma unzila ala ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wa al-asbati wa utiya musa wa isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa la muslimun sannan ba ta haka wani sabon kira a haɗa waɗannan annabawan gaba ɗaya ya haɗa su gaba ɗaya da manzannin da murtalan su haɗa su gaba ɗaya a zuwa tara su ake to dukkan ku gaba ɗaya kudu awan na billahi a ba su ire na a wanda ila ibrahim a isma'ila wa isaqa wa yaqub wa nasbati wa ba uke mutu hiji wa ma uke da yuri da rabbim da da bari kuma na hadin minhum ana da muslimu sai an gama gaba ɗaya to shi kenan sai Allah ya mana shaida gaba ɗaya ce kamar yadda annabi ya yi imani shi kadai irin nasa ya haɗu da annabawa ya ya ya wakilce su aka yi imani gaba ɗaya kamar yadda aka tara taron annabawa sai aka wuce suka yi imani gaba ɗaya domin ma ga yadda abin yake Allah ya wani sai da amanar rasulu ma unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi na shaida annabi ya yi imani manzo Allah kenan bima unzila ilayhi da abin da aka saukar maka da abin da aka saukar annabawa kamun shi walmuma dukkan muminan da zo ma sun yi imani yadda yadda ya imani shi da ake tafiya nan ulama su ma da lafi gidabi wa bidan umurce ne ya hadu da bainakum ta ki daidaita ku a daidaita balarabe da ba'ajame duk ɗaya a cikin musulunci sannan hukunci in dai mutum ya riga ya balaga to hukuncin da zai sauka kan da zai sauka kan wani kowane dattijo kowane iri daidai ne haka in an zo shari'a ga kafaɗan wannan ga kafaɗan wannan ko mutum da adila bai na kun dai adalci tsakanin kun daidai da tsakanin ku ba wani ba wani wanda zai fifita in dawo shi fifita shi akan wani ko wani da zai bai na kun Allahu rabbuna wa rabbukum domin an riga an ce shi yayi adalci din shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ba shi umarni ya yi adalci idiluhu a karabul tabri innaka ya mu bil adli sannan kuma an umarce ni yi adalci tsakanin ku Allahu rabbuna wa rabbukum da ni da ku duka Allah shi ne ubangijin mu da ni da ku duka sana malu na lakum wa malukum in ban in ban karbi magana ta ba to ni mu aikin mu da mu da mun karbi qur'ani da dukkan shari'o'in annaba da suka wuce littattafan su muka karɓa mu to mu mu rige namu ko ba ku je ku rige naku an an komo lakum dinukum wa liya dini kenan abun ya gagara kenan sun bi da fito shi kenan namu namu ne na kuma na ku ne can dana ma za la kuma amalukum la hujjata bainana wa bainakum ba wata jayayya da za ta saurara tsakanin mu da ku namu ya fito gaskiya naku ya fito ƙarya domin da aka ce nan kirarar yan komo tun da ba nuna mun zaje kirarar gwamnati da su ke wani kirarar gwamnati ne ba su yi nuwan su kuma nasu yadda an da wani shiraka'u shara'u da wani ya fi ni malam ya zan billah yadda Allah ya shar'anta mana shari'o'i a bakin annabawa har izuwa annabi Muhammadu su kuma Allah wani ne ya mun shari'a wani ne ya kawo shari'a dodanni ne suka kawo shari'a da Allah bai yarda da ita ba ya faɗi makomarsu وجهد الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا كرشم مغنى دي يمن جي لاهرة الله يجمع بيننا الله في دار ذكرانهم وأنونا ويجسيا جسيا ساساكا مسا أنونا مكريا كريا ساساكا مسا وإليه المسير ثم قومنا تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم جاحبة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم جاحبة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد idan an yi jayayya tsakanin musulmi da kafirai ai jayayya ta kan faru ma tsakanin musulmi da musulmi sai Allah ya ce wannan ya hasu na billahi ba nasu shi ba da musulmi waɗanda suke jayayya a cikin sha'anin Allah in ba da nasu shi ba da bayan an amsa wa Allah suna jayayya bayan an amsa wa Allah hujjatu zahiratun inda rabbihim hujjojin duk da suka bayar fadar su ne inda rabbi wurin Allah Ubangiji. Misali akwai waɗanda suka ce la mazhabiyata ba ba mazhabanci yanzu a nan a sharbul Hausa suna wasa koina ba mazhaba. Duk wanda ya yi Abu Hanifa ya bar Allah ya bar Annabi ya zama bawan Abu Hanifa. Duk wanda ya yi Imam Malik ya bar Allah ya bar Annabi ya zama bawan Imam Malik. Duk wanda ya yi Shafi'i ya bar Allah ya bar Annabi ya zama Imam Shafi'i. duk wanda zai mama abu na mama kowace mazhaba ta ne ga qur'ani ga hadisi ina wanda da wata mazhaba su masu mazhaba mutane ne mazaje ne mu ma mazaje ne a gaskiya dai rijalun wa nahnu iyalun kamar yadda wani ya faɗa su dai mazaje ne amma mu ai iyalai ne yanzu muka zama mazaje yanzu ka hada matsayin kajin addini gaban Abu Hanifa ko Malik ko Shafi'i ko Ahmad ko Ahmad ko mi karatunka ai ba za ka iya ba to duk hujjoji da suke bayarwa da cewa duk wanda ya mazhaba ya zama kafiri tun ya ci ya ya bar hanyar Annabi ya koma hanyar wani malami kaga wannan hujjoji duk da suke bayarwa hujjar fadacciya ce wadansu kuma suka komo suka ce ai duk wanda ya bi ɗariƙun waliyai shi ma ya zo bayan waɗannan waliyan ya bar hanyar annabi ya bi hanyar abdulkadir ko shehu tijjani ko jazzabi ko marasi ko wane ne shi ma haka ya bada to duk da Allah ya ce hujjojin su suka ba ta tsori hujja ta gaskiya dai ba yadda za a yi mutum ya bauta wa Allah ba tare da ya haɗa da wani bawan Allah ba. Su ainihin sahabbai gaba ɗaya Allah ya haɗa su da annabi ne don su taimaka masa idan da aikan Allah. Idan ka je yanzu kai kana son Qur'ani ne wanda Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kake nema ka karanta amma kar a sa masa sunan kowa Qur'ani ne kawai. ba war ba ham ba wane ne ba wane ne duk waɗan mazajen Qur'an nan kai baka so a yamma kowa Qur'ani zalla wanda ya zo daga annabi ina za ka same shi in ba sunan wani sai an samu wani wanda ya garanti ya tabbatar wannan Qur'ani ne kamun ya iso hannunka to da sai gane mutanen in kuma ka ce ni ina son hadisin da annabi ya faɗa ne ba na gaskiya ba wani Buhari ko wani Muslim ko Abu Dawud da wani kuma mutane ne a addinin da ne ya wada zalla ina za ka zabe shi saboda haka duk wanda ba yarda da mutanen kirki ba mutane ba mutumin kirki ba ne wannan mutanen kirki duk wanda bai yarda mutanen kirki ba ba mutanen kirki ba mutumin kirki ba ne domin idan lokacin da ya bar waɗannan za da ya kama waɗansu aiki idan mutum ya ce ba ruwansa da maza ba ba ruwansa da maza ba sai ce to kitabu wa sunna eh to ai in ka wani kitabun in ka karanta za mu ce riwayan wa qira'an wa kaga ka kuma wani wani mutane kenan in ka ce sunna sai mu ce riwayan wa hadisin sahihi ne daga wajen wa kaga ya kuma wajen mutanen kenan saboda haka hujjatu zahibatul inda rasul duk mai rushe gaskiya hujjarsa ba gaskiya ce ba ya da wata hujja balle ma waɗannan mutane bayin Allah to Imam Malik su Imam Shafi su Ahmad bin Hanbal su Abu Hanifa da gaba da su bayin Allah ne wanda Allah ne ya yarda da su ya zaɓe su ya ba su wannan aiki ya tusa musulmi yarda da su a cikin zuciyoyin musulmi aka zo kuma wani yadda masu ba da cikin Allah Allah ne ya wasu da kabiran da Allah kun dole wani wasu rima da kuka kuka ta ma'asira kamar yadda ya ba da umarni a yi sallah a yi zakka sai a bakin annabi ne muka ji yadda ake yi sallan yadda ake yi zakkan a wajen sahabbansa ka kuma wajen sikirin ma saboda haka idan misali mutum ya ce wayancan dai mun kawo da su da suka ce ba maza ba kai ma ka ɗauki qur'anin ka da kanka ka ɗauki hadisin ka da kanka suka ce to sai dai in haraba qur'anin da mazajensa in haraba hadisin da mazajensa nan ma ɗauke su zalla bai samu ba karauce su ta bari kenan nan kuma yanzu an ce duk wanda ya fi ɗari ga wali ya zama mushriki zai mu ce a'a ai Allah ne ce wata bi sabi da man anaba ilayya in ka tashi a duniya in baka samu iyayenka suna kan hanyar Allah ba to ka samu wanda yake kan hanyar Allah ka bi shi ku dawo mini tare in ji Allah to sai muka tashi muka ga iyayen mu suna kan hanyar Allah amma ga waɗanda suka fi sanin hanyar Allah misali kamar mu ne kamar yake shehu tijani kamar dan dan uwana ko dan uwana mu ce shi da alƙadir sun fi iyayen mu sanin Allah da sanin hanyar Allah saboda haka za mu bi hanyar su mu koma wajen Allah kamar yadda Allah yake wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu in sai mu bi hanyar man wanda bi da bi da man anaba ilayhi me ya da ka da shehu tijani ne shehu tijani ne ya da alƙawari muka yi da shi shi waliyi na ne ni waliyin sa ne domin walmumin nuna nuna da ba su mu auriya wa ba mu muna son juna yana so na ni almajirin da ina son da shi sai ina to wai banda wannan mai hada su banda wannan eh nake ya bani abin da zai rike sai ya bani istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah to istighfarin nan da salatin nan da la ilaha illallah din nan ko ka kawo hujjan cewa man man man man ahdatha bi amrina hadha ma laysa minhu wa raddun ko man amila amal laysa alayhi wa wa raddun ba zai samu shiga ba man ahdatha bi amrina hadha ma laysa minhu wa raddun masu jayayya da riba abin da suke faɗa kenan annabi ya ce duk wanda ya fari sabon abu a cikin addinin nan wanda baya ciki an bayar masa shin a wurin billahi ba a cikin addini bismillah ba shi na dini fatiha ba ta na dini istighfari ba shi na dini salatin annabi ba shi na dini la ilaha illa ba shi na dini bin malami ya koya maka hanyar Allah ba shi na dini to ina ma dai da min hudi duk ba min hudi ba man amila amaran da yasa dai amruna wa warad duk wanda ya kasa aiki ba umurnin ba ciki an mayar ba a so shin ba umurni cikin yin a'udhu billahi wasta in billahi bismillahi iqra bismi rabbika wasta rabbi bin kan da ba ta duwa da wata mun da la ilaha illa duk ba umurnin Allah cikin wadannan ba umurnin annabi cikin wannan to ina ina wanda ba ai umurni ba abin da umarni ba dai raina waliye da raina malamai da kafir da musulmi su ne ba yi umarni ba da ya zane ya ambuna ko waraddu saboda haka duk wanda yake jayayya da gaskiya da sannu Allah zai kunya ta zai tabbatar da gaskiyar kuma kan da kuruku tana tafiya tun zamanin Adamu har yanzu nan tana tafiya la ilaha illallah shi ne babban karatu duk wanda ya riga ka yi rike la ilaha illallah to ya riga ka wajen Allah kuma ba abin da muka riƙa kenan wanda kyau tijjani mu ya danka mana bayan an da ramar ya ba mu musulunci kyau tijjani ya ba mu da ɗariƙa wanda suke jayayya da da annabawa hujjar da suka bayar kwanatiya ce wanda suke jayayya da waliyai duk hujjar da suka bayar kwanatiya ce wanda suke jayayya da malamai jahilai kenan duk hujjar da suka bayar kwanatiya ce balle malaman da Allah ya ba su iko bi ijtihadi ai malamai ne sun koshi da da lugar larabawa sun koshi da lugar sun koshi da balaga da nahu da tasribi da da lisan arab duk gaba daya sun koshi da su saboda haka su kai matsawar ijtihadi amma kamar mutumin da bai san bambancin tsakanin asa ya ishi da asa ya hasu ba man ya hasu an zikira wai man ya hasu wanda ya rayu bai san bambancin ajiye ihi da ashaya ashu ba wanda bai san bambancin tsakanin fi'ili mazi da fi'ili amari ba ba wa hudu da dari ne da kauli sai ya fassara ga wa hudu ku shiru alhali kwa fi'ili mazi ne ya kaddari da amari wanda bai san bambancin kurin da sun mazaru fi kauli ya abu ne wani Allah kamar su kiwo cikin dingin su ina biyi ana ci wannan duka bai san dukan larabciya bai san tafiyyi ba bai san da irayu yana karatu wajen da ka yara suke karatu yau ke zama malami ma balle ya zama mutayi kina za a dace da waɗannan manyan malamai wanda duk duniya ta tabbata su manyan malamai ne saboda haka duk wanda ya jaya da waɗannan manyan malamai hujjar sa ba da ciya ce malaman sun ka da su malamai maza da annabawa ne aw birtu li ajra bayn Allah wa bayn wa ilayhi al-masir wa la ra'ajuna billahi ba'da hujjatu dahibatun hujjatu ba da ciya ce inda rabbi wa alayhi magar su sun dauka kansu kushin Allah saboda zabawa gaskiya zabawa zabawa gaskiya rashin yarda da wa kulli bi ilmin alim wani mazabin sharif Allah ya ajiye musu wata azaba mai zafi mai muni الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ما يدريك لعل الساعة قريب الله في الله إذن والمغفر يبتغي من يشاء ويهدي إليه من يجيب إذن الله إذن وأنه تسكرا تسمو فلتا Allah da yake zamanin waɗancan annabawa shi ne zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne zamanin yanzu nan inda ba annabci sai dai wani taga ta bagajiyar annabci ita ne ta aiki to Allah din nan shi ne mai komai da komai kuma gaskiya guda ɗaya ce sunan da shi ne zalika wa Allah huwa al-haqq Allah shi ne ainihin gaskiya wanda yi magana Allah ya ji gaskiya wanda muke kuma al-Qur'ani shi ne al-haqq annabi shi ne haqq al-haqq min rabbika wa amanu bi anzila lam muhammadin huwa al-haqq addini musulunci shi ne gaskiya والذي أرسل رسوله بالهدى الحق Allah da zai anzara kitaba Allah nan da kazani shine anzara kitaba ya saukar da wannan alqur'ani bil haqqi da gaskiya wal mizan da ma'aunin shari'a ma'aunin gaskiya da ƙarya ma'aunin gaskiya da ƙarya lokacin da shehu tijjani yake idza balagu anni shehu bazinu bi zani shar'i kuma wa hudu ma qala fatuku in kun ji labarin an ce na faɗi magana ku auna ta da mai mizanin shari'a in ya dace da mizanin shari'a na faɗa in ya saba wa mizanin shari'a ku jefa da magana ni ban faɗa ba shehu ibrahim ya ce to fa shehu tijjani ya ce mu yi karatu idan mutum bai karatu yau zai san shari'a ba zai san mizanin sa saboda haka wannan abu da ya zo daga malamai ne masu ilimin gaske ba ilimin jarida ko ilimin rediyo ko ilimin siyasa ko ilimin siyasa ba a zai ji dabi da kullum mizani yana nan idan ka ce mizani zan koma baya in ka ce ɗariƙa kafirci ne mutu ina hujja sai kun bi yau tijjani ce a Allah ne yake wuri wacce muke bi daban ana bai dai mun ga mai jin hanyar Allah mu bi shi ke za mu ka bi tijjani duk da wajen ba ma annabi bane a a wani ne annabi ma ba ubangijin mu bane Allah shine ubangijin mu to abin da ya koya mana istighfari da salati annabi da la ilaha illa abin da Allah ya kawo kenan cikin musulunci abin da annabi ya kawo musulunci shi ya babu bai babu wani abu sabo ba saboda haka mu wannan mu ga kafirci ba to wai ina kafircin namu yake ina ka gaibi kafi mu kaga mun aikata kafircin sai babban gari ai a zuciyar su yake a mutum ne yake a zuciya ne shi kenan ya bada gerban da Allah ya zama zuciya babban sai bai kafircin a zuciyar mu yake mu ba mu da kowa a zuciya ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to an da kitabi da kalbi zan ubangiji da ma shi ya san komai da komai komai da komai da harunsa irin wa'annan rigingimu ba za su zo ba sai kusa da tashin kiyama in ji Allah Allah da zai kira da kiman o ma yudrika da Allah ta hada qarib idan kaga irin wa'annan abubuwa suna faruwa to tashin duniya ba yayi kusa inda kaga ana jayayya ana zagin masu mazhaba ana zagin waliyai masu dariga to tashin duniya ba yayi kusa
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها لوادريك لعلك تقريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا يتبعون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة في ضلال بعيد mutane a cikin tashin kiyama Allah ya ce ba wanda ya san ranar da za a tashin kiyama sai ce ilai yi rasu ilmu ta a manzan da an tambaye shi yau za a tashin kiyama ya ce wannan tsarin sani ta ce ya mulka kuri nama ilmu inda rabbi la yi jalli ya da ya illa hu duk wanda ya tambaye ka maganar tashin kiyama ka ce ilimin tashin kiyama yana wurin Allah ubangiji na. wani wani lokaci ba in wani ya tambaye shi matafta hadu ya ce ma kuma a hadatta laha wai ne ka shirya ka tana da kake jiran tashin kiyama kake gaggawar ai tashin kiyama to in mu'mini ne na gaske ce ma a hadatta da ila hubba hubba la hubba rasuli sai ce da almar umma man ahabba ba abu da kana da zai san Allah da san annabi shi kenan almar umma man ahabba saboda haka yastajibu alladhi la yuridu ba bi yawan tambayan ka mate hada alwadu mate hada alwadu matasta asul mutane ne wanda ba su yi imani da tashin kiyama ba su da tambaya ne irin na ta'annuti yastajibu alladhi la yuridu walladhina amanu mustaquna minha amma mu'minai dan kullum suna cikin jin tsoron tashin kiyama ne domin an tashin kiyama da zabi za a yi na ji zabi wasu za su tafi wuta Allah ya kiyaye mu mun za su da aljanna Allah ya da mu to kowane mutum bai zan inda za ki ba sai an ce lokacin yayi domin in kai musulmi ne mai imani mai aiki to karka dogara da imanin ka da aikin ka da dogara da Allah da fararsa don baka san yadda za ka mutu ba saboda haka abin tsoron kenan saboda haka ake jin tsoron tashin kiyama والذين آمنوا ينفقون منها ويعلمون ثم مؤمنين كم سنة أنها الحق ba za shakkar tashin kiyama la raiba fiya babu shakka cikin tashin kiyama mun ga sun imani da wannan ana ga wa ma ji kala Allah ta dabari yastaju bi Allah la yuri biha wallazina amanu musliquna biha wa ya'lamuna anna al-haq ala inna alladhina ma'ruf tabi bi zalimin ai wanda kuke jayayyen cewa za a yi tashin kiyama ko ba za a yi ba za a yi tashin kiyama ko ba za a yi ba wannan mutanen fata mane sai fata الله لطيف بعباده يرزق من يشاء هو القوي العزيز Allah shi Allah ubangiji mai wannan sunomi da muke karantawa tun daga farkon wannan sura har kawo nan ko farkon Qur'ani kawo nan lahihum Allah ubangiji mai lutufi ne wa bayansa wato mai kawo sauki ne shi kowanne mari wa bayansa Allah ya kawo mana lutufi kowane iri musamman mu za mutanen zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba mu lutufi irin wanda bai bai wa mutan da ba musamman mu na ƙarshen zamani Allah ya yana lutufi saboda raunin mu mun zama shagarul ahbari mu ƙananan masoya ne ba manyan bane manya su ake dora mun kaya mai nauyi ƙanana kuma ba su takalmi su rike a ba su buta su rike a ba su sajjada su rike to mu nan ƙananan ne muka zo kuma Allah ya san muna son sa muna son annabi su sai mana rukubi ya zama sahabbai lokacin da suke makka in sun tayi daga makka da madina za su kwana fiye da goma kafin su kai mu ba lokacin da muna barci a cikin jirgin sama za mu kai wurin kaga Allah ya mai tudubi kenan in za mu yi tafiya jirgin sama ya dauke muna barci a kan wuri mai giza a dauke mu a dauki kayan mu kuma kaya dinduna su kaya su sare mana daji su mana noma su mana shuka su mana su mana jika su mana su kawo mana wuta a yi mana girki duk da wannan rubutu ne dinduna su mana sada su mana dinki mana karatu mana duk da tafai duk da rubutu ne na Allah saboda ganin launin mu Allah ya kawo mana wannan rubutu irin nasa mun gode wa Allah da da za mu rubutu irin wannan Allah rabihun bi ibadihi yanzu kuma ya shawo Allah shi ne ba da arziki wa wanda ya ga dawo ba da arziki ne duk da wannan rikicin guda ɗaya ne wato idan ka ji mutum ya ƙi hanyar Allah to garin neman abinci ne wani mai wani wanda baya son hanyar Allah yana da abinci a hannu ya ja hankalin sa yana ba shi abinci har ya biye masa ya bar hanyar Allah ko kuma a'a da ba dan adam ya samu abinci saura kuɗi daga abinci ne kuɗi wani kuma kuɗi yake nema ko wani mai ba shi kuɗi ya ja shi ya raba shi da hanyar Allah ya haɗa shi da kuɗi daga kuɗi kuma sai sarauta wani kuma sarauta aka ba shi aka ja hankalin da wajen sarauta aka raba shi da hannun Allah to waɗannan su ne rikicin dama Allah ke cewa shi ne Allah ya yi bi ba da yarda kuma ya shawo Allah shi ke ba da arziki wanda ya ga dama ya ba wanda ya ga dama mulki ya ba wanda ya ga dama kuɗi ya ba wanda ya ga dama abin da ya ga dama ya ba shi huwa al-kabir al-aziz Allah shi ne mai ƙarfi shi ne al-aziz yabuwayi
من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيها وما له في الآخرة من نصيب
قال جهة لا نجد له في أرضه ومن كان جهة الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب saboda mutane idan kai abin duniyar ne kake so da shi aka jaka aka jaka ta wajen abinci kabi kamar hanyar Allah aka jaka wajen kuɗi kabi kamar hanyar Allah aka jaka wajen sarauta kabi kamar hanyar Allah to ka zama da mutum ɗayan mutum biyu mutum biyu ɗaya yana neman lahira ɗaya kuma yana neman duniya mai neman duniya kam dai من كان يريد الآخرة أجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد duk wanda yake neman duniya ba zan gaskiyar nan ya ku bashi in mun yi nufin bashi din yadda muke so bashi ba yadda yake so za a bashi ba kuma da wuri zafi su wanda biyu amma lahira ba da komi da wuta ibn nasu mun yadda rabbana atina fid dunya wa ma lahu bil akhirati min khara wanda yake nufin zahira kuwa da jin da hun biyar ne wanda aikata aiki mummuna guda ɗaya ba a ƙara masa ɗayan za a rubuta in ya ji ma sai a goge amma wanda yake aikata aiki mai kyau na lahira sai mu ƙara masa in ya yi ɗaya mu ce a rubuta masa goma idan darajar da ta wuce nan domin darajar mumini yadda ake ba mu daraja a gobe da kulawa da Allah da kadaita shi da dogara da shi ka komai naka ka bai da shi wajen Allah ka gani ka da bayan Allah kuma ka kyauta masu irin nasu wani yabo in naka to duk wanda ya wannan wato ya samu Allah farke na wajen Allah ya zama assalamu alaikum wajen mutane to ta nan ne zai samu girma kamar yadda aikin gwamnati ana samun girma da aikin gwamnati da gaskiya da ƙwarewa cikin aiki daga 03 04 05 06 har zuwa har zuwa 17 to shi kuma na Allah din na farko daga ɗari a baka goma in ka wuce nan an ga tsakaninka da Allah ya yi kyau tsakaninka da bayin Allah ya yi kyau sai a tsara maka ta yau ta ba daga ɗaya a baka goma ba daga ɗaya za a baka ɗari bakwai za a za a kana wurin man ja abin da zai da asirar saliya yanzu ka koma masarun da zai su gana wara musu da kyau ta haɓɓata nan ba da zaɓa sanadin bi kulli su gudu da mai zaɓa ba da zaɓa mai yata sai a baka ɗari bakwai a kan kowane guda ɗaya idan imaninka da kyakkyawan aikinka da kulawanka da bayin Allah taimakonka ya yi yawa sai a tsara maka kai gaba ka wuce ran sai ka ga hadisi na buhu da yadda yake cewa inna al-mu'mina da ya amadu amalan yuda bi alfai alfi hasana mu'mini yakan aikata aiki guda ɗaya a ba shi lada miliyan biyu har ka wuce nan gaba da nan kai ka a wajen jarraba da tun daula bi an walidu wa an kuzudu an jarrabe ka wajen rayuwa wajen rayuka wajen dukiyoyi wajen komai ka yarda da izon Allah ka zama haƙuri da inna Allah ma'a sabirin ya Allah rubuta maka lada ba iyaka inna ma yasfas sabirin ajrun bi ghairi hisabi to duk wanda ya zabi lahira abin da za mu yi da shi kenan amma wanda ya zabi duniya sai ba shi yadda muka ga dama ba yadda ya ga dama ba kuma lahira ba bai da komai wala subhanallahi wa bihamdihi
أنهم شركاء ترونهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة القتل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم
أم لهم شركاء شركوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة القتل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب لا يذكر الظالمين فينا وبجد لنا شيء وين annabawa da suke jayayya da kafirai sun kawo mu shari'a ne daga Allah kafirai kuma suke ce ba su yarda da shari'ar su ba suna bin dodanni haka kuma masu jayayya masu bizari wanda suka ba su yarda da wasu sahabbai ba suna jayayya suna kawo hujjoji na rashin yarda da su sahabbai dukkan su gaba ke da yardaddu ne Allah ne yarda da su ya hada su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ce radiyallahu anhu wa radu anhu ko kuma ka wajen waliyai kuma ana ce radiyallahu anhu wa radu anhu to masu jayayya da annabawa da masu jayayya da sahabbai da masu jayayya da waliyai da masu jayayya da waliyai su wa'annan kan kowanne yana da hujjarsa daga Allah su kuma waɗannan cin dodanni ne suka ba su shari'a suka ba su hujjoji ko ina suka za hujjoji su suke jayayya da gaskiya an da hun shirakawo ko ku dodanni ne da suke da hun shara'u da hun addini suka shar'anta musu a cikin addinin su na kin Allah na kin annabi ko kuma na zakin sahabbai ko kuma na zakin waliye da kin waliye abinda Allah bai izini ayi haka ba malam ya zambi billah wannan ayyuka da suke yi da walawala kalimatul fasli ba don Allah ya yi magana da ya ce akwai wanda ya warmasu dikanin miƙatan ranar tashin kiyama yana rubuce kowa za a bar shi sai ranar tashin kiyama a kama shi wanda al'umma in ta yi laifi ba a cibar da gari ba a shirya su saboda laifi a za a bar su sai ranar tashin kiyama a kama su da abin da suka yi don martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya zalli billah walau la kalatul fawzi ba da inna yawan lokaci yawan lokaci ka da bi kadan ba ranar tashin kiyama an fasa lokaci ba da gudai bainan da an gaba da su فلو لا تولي لقضي بينهم وإن الذين أولدوا وإن الظالمين لو عذاب لدي وإن الظالمين دكتم الظالمين gabaɗaya. wanda ka kafirce wa annabawa suka fi dodanni sun zalunci annabawa wanda suke zagin sahabbai suka ware waɗansu da ke ba su da kirki sun zalunci sahabbai wanda suke zagin waliyai suka kizo sun zalunci waliyai وإن الظالمين لهم عذاب أليم ومن يزل منكم كثير عذابا كبيرا duk wanda ya zalunci za mu tantana masa babbar azaba وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإن الظالم له عذاب أليم أكو عذاب ما يرتدي ولا تسريع والظالمين
الحمد لله رب العالمين الحمد لله
akwai Aisha Umar daga Zamfara a kawo dubu goma ta jama sai ka sa mai yayin kasuwa يا أيها إن شاء الله akwai masu son ayi tasiri يا أيها إن شاء الله sai masu yin tikari suna nema zuwa wani kai لا تعلم إن شاء الله Allah ya Allah Allah ya jikan mu Allah ya iyayen mu da iyayen iyayen mu da walai mu da wani wanda ta kace wani mu da alheri Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu dinnan Allah ya biya bukatun mu duk masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun mu albarka ne da sallallahu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wa Najeriya Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki musulunci, Allah ya taimaki masu taimako musulunci, Allah ya karya kafirci, Allah ya karya masu masu taimakon kafirci, Allah ya karya karya, Allah ya karya masu taimakon karya, Allah ya taimaki gaskiya, Allah ya taimaki masu taimakon gaskiya, Allah ba mu alherin duniya da lahira, Allah ya kiyaye sharrin duniya da lahira. Albarka da Nabi sallallahu alaihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الامر الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله اسد به ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
فإني فقير ضارع عند بابك أبين وأرجو الفيض والفضل والجدى وما أن منكم راضيا في سواكم فقل لي يا محمود قل لي منتقى وهب لي مقاما فالتقى فرجونهم أكبر أقطاب الفهول من الورى بلا سبب مني مؤبى ومصطفى مبارك نسل المعتدين زويدنا مصولا عن الأعداء شاهد وجوههم ومحمود أفعال الكريمة على الأضاء بداي رسول الله أحمد الناصري وفاتح إقلاق الولاد من اهتدى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا على كل مقتدى عليه صلاة الله ثم سلامه وأبقى قديما للأمين ومقتدى عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والسجل الكرام ذوي الغلام